sun shekara goma to abin da ya rage gare shi na daga hidimar ya tabbata ga magadan
sai walice ya zamo ga wanda ya yanta yancin nasa wanda ya ce ya yanta shi din ko kuma ‘ya'yansa ma idan shi ya mutu daga maza ko ko magadansa asibai in ba shi da ‘ya'yan sauran magadansa asibai sai su gaji wannan walicin ya imam malik ya ce a game da mutum da ya shaɗanta wa bawansa da ya ɗaura kansa cewa da sharaɗin ba za ka yi tafiya ba ba za ka yi aure ba ba za ka fita daga ƙasar mu ba daga ƙasa ta ba sai da yadda ta in ka aikata wani abu daga cikin wannan kamar kai tafiya ko kai auren ko kai tafiya da ka fita daga ƙasar nan ba da yadda ta ba biye ni ina da damar in ce na soke wannan fansar da na ɗaura ma domin gidan da ya faɗa babansa haka imam malik ya ce in fa'alar mukatab shay'an min zalika soke wannan katabar ba yana hannun mai gida ba don cewa mukatabin ba wanda aka ɗaura fansan ya aikata wani abu daga wannan amma abin da ke akwai mai gidan sai ya kai magana ga masu mulki ba daidai ba ne ga shi mukatabi ya aure ko ya tafiya ko ya fita daga ƙasar mai gidansa sai fa da yaddar mai gidan daidai mai gidan ya sharɗanta haka ko ko bai sharɗanta ba abin da ya sa aka faɗi wannan saboda shi mutum yakan ɗaura wa bawansa fansa masallan da dinari ɗari a shi bawan yana da wanda aka ɗaura fansa yana da dinari dubu ko abin da yake ya haura dubu ganin haka ne shi mai gidan ya ce ka je ka ringa kawo min dinari ɗari nan da shekara ka zamo ɗa inda ga dinari dubu a hannunsa yana ciniki yana juyawa ko abin da ya kama da haka ya samu ribar da zai iya ba da katabar abu ne mai sauki shi ba wannan da aka daura fansa ya tafi ya je ya auro mace ya ba ta sadakin sadakin da zai tafi da dukiyarsa ya zamo ya gajiya haka din ya saboda gajiya wasa ya je da yana da dubu ana hangen a yadda ya iya sana'a ya iya kasuwanci ai duk wata a ce dubin nan ya amfani da ita ya samu ɗari biyu ko ɗari da hamsin abu ne mai sauki kasuwanci na tafiya a wajen samun haka mai sauki ne kaga a cikin ko ɗari da hamsin ɗin ya samu ta yi dinari hamsin ɗin ta isa ta rike shi ya ba da ɗarin na kataba kaga zai iya biya kenan to kuma ya je ya yi aure ya kashe ɗari bakwai a cikin dubin da yake da ita ya dawo ɗari uku ta yi ma sana'ar da yake ɗari uku bata isa jari ba sai yana kama kama to yaushe zai biya wannan kataba ya dawo ga mai gidansa ya zamo bawa ga shi ko bai da komai bayan da mai gidan ya iya karɓe dukiyar ma amma bai karɓe bai masa adalci ya ce ya je ya juya dukiyar ya samu wani abu don ya zo ya biya ya zamo ya ɗa ko ya tafiya a wakacin da aka yi zai biya ya zo alhali baya nan an yi ɗaya ga wata za ka ringa kawowa wani ɗaya ga watan baya nan yasa aka ce shi mukatabi bai da damar ya aure bai da damar ya tafiya sai da yadda mai gida ka taba ba ka haka bane ya ɗaura masa fansa damar ya auren da ko ya tafiyar a hannun mai gida ne in mai gida ya ga dama ya iya ba wannan mukatabi izini a cikin ya auren in ya ga dama kuma ya iya cewa ya hana shi walicin mukatabi idan ya yanto imam malik ya ce ko iza a ataka idan ya yanci idan shi kansa ya yanta bawa kala maliku imam malik ya ce inda bukata ba mukatabi za a taka abdahu in ya yanta bawansa inda zalika gairu ja'ilin lahu yanta bawan ba daidai ne ba gare shi illa bi sai fa da yardar mai gidansa ba daidai ba ne ya ce zai yanta bawan sai in mai gida yi masa izini فإن أجاز ذلك سيده سيده له إذا ما جدا يدن مسا da yancin ya yanta bawansa sun ba ta kalbukatan sannan shi bayan wato mai gida yi wa bawa bukata bi izini ce wato na da ka je ka yanta bawan naka sai ya yanta bawansa As- alhali a sannan bai riga ya gama biyan kataba ba sai kuma daga baya sai shi kansa bukata bin ya gama biyan katabar ya dawo da kana wala wurin mukatabin to wani cimbawan nan da shi mukatabin ya yanta da yadda mai gidansa sai ya dawo ga shi mukatabin in matal bukata bukata idan ko mukatabin ya mutu kafin a ce an yanta shi bai gama biyan kataba ba sai Allah ya kaddara ya mutu kana wala mu'taki li sayyidil mukatabi wani ce shi bawan nan da aka yanta da izinin mai gida sai ya zamo ga shugaban wanda aka daura fansa ga mai gidan wanda aka ya daura aka daura fansa shi yasa yanzu shi zai gaje shi in matal mutabu idan shi wanda a, aka yanta din ya mutu kafin a ce an yi a tikal mukatab ko tikal mukatab kafin a ce shi mukatabin ya yantu wani sahu sayyidul mukatabi mai gidan mukatabin mai gidan ba nan mukatabin shi zai gaje shi ba shi wanda ya yanta shi ba
قال مالك imam malik yace وكذلك أيضا لو كاتب المؤمن yake an daura masa fansa shi ma zai daura wa nasa bawan fansa فأتق الكاتب الآخر aharu sai shi wancan ɗaya nuwa- mukatabin ya yantu قبل سيد الذي كاتب kabla sayi da hillar zai kataba kafin mai gidansa wanda ya daura masa fansa sai shi bawan na biyu bawan bawan ya ya riga biyan katabar fiye kafin shi mai gidansa ya biya ya zama ya anti kenan فإن ولاءه لسيد المكاتب to yanzu walittinsa shi bawan bawan nan da ya yantu sai ya zama ga mai gidan mukatabin ما لم يأتك المكاتب matuƙar dai a mukatabul awwal shi mukatabin na farko bai yantu ba الذي كاتبه wanda ya daura masa fansar فإن أتق الذي كاتبه idan wanda ya daura masa fansin ya zama ya yantu رجع إليه ولاء مكاتبه walicin mukatabinsa zai dawo gare shi wanda yake ya yanti kafin shi وإن مات المكاتب الأول idan mukatabi na farko ya mutu قبل أن يوديها kafin a ce ya gama biya أو أجاز عنه ko ya gajiya daga biyan fansarsa وله ولد yana da ‘ya'ya wanda suke yana da ‘ya'ya wa'inda ‘ya'yan nan nasa ba bayi ba ne ‘ya'ya ne su لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم to ba za su gaji ga wannan walicin wannan bawan da mai gidan da ubansu ya ɗaura masa fansa ba ya biya لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء domin walicin bai tabbata ba ga ubansu balle har a ce su su gada ba a gadan babu ana gadan akwai ne ولا يكون له الولاء walicin ba zai zama gare shi ba حتى يأتي sai in ya yanci sai in ya biya- ya gama biyan katabarsa قال مالك إمام مالك يأتي.
المكاتب يكون بين a الرجلين game da bukatabi da yake tsakanin mutum biyu فيترك أحد المكاتب الذي له عليه shi ɗaya daga cikinsu wanda suka mallaki mukatabin nan sai ya ce ya bar wa mukatabin da abin da yake binsa na ragowar kataba sun ɗaura masu bawan nan nasu fansa a kan nan da shekara biyu duk wata ran ya kawo dubu biyu in yi haka nan da shekara biyu ya zama ɗa to an fara ba a fi wata shida ba sai ɗayan ya ce ka je kai ni na yafe ma ba sai ka ci gaba da kawo min dubu dubun nan ba in nan ya kawo dubu biyu na su biyu kaga kowa za a bashi dubu ɗaya shi ko ɗayan ya ce ni ba zan yafe ba ka ci gaba da kawo min nawa rabon har a ƙarasa shekara biyun nan ويشوف ɗayan الآخر ya ƙoro ya ce shi ba zai yafe ba a ci gaba da kawo masa nasa rabon ثم يموت المكاتب sannan ba wannan da aka ɗaura fansa ya mutu ويترك ya ماله bar dukiya قال مالك imam malik ya ce يقين الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه shi wanda bai yarda ya yafe ba za a biya shi abin da ya saura gare shi akan mukataba in dai akwai dukiyar da za ta isa a biya shi to sai a biya shi ragowa nasa rabon wanda shi bai yafe ba ثم يقتسمان المال sannan in an biya shi ya zamo a cikin dukiyar bawan akwai abin da ya saura to su biyun sai su raba da shi wanda ya ce ya yafe da wanda yake ya ya ya bai yafe ba كهيئته لو مات kamar yadda abin yake da a ce ya mutu yana bawa لأن الذي صنع domin abin da ya aikata shi wancan ليس ba wai بأتاقته cewa ya yanta shi ba وإنما ترك ما كان له عليه ya yafe masa wani abu ne da yake binsa yafe abin da ake bi ko ba yana nufin yanci ba
قال imam مالك malik ya ce ومما يبين ذلك yana daga abin da zai ƙara fito da wannan fili أن الرجل إذا مات cewa mutum idan ya mutu وترك ya مكاتبة bar bawa wanda yake an ɗaura masa fansa وترك بنينا ya zamo shi ko wannan wanda aka ɗaura a fansan ya bar 'ya'ya maza da mata ثم اعتق أحد البنين mhm, sannan sai ɗaya daga cikin 'ya'yan wato shi kai mutumin mai- mai bawa mukatabi shi ne ya bar 'ya'ya maza da mata sai ɗaya daga cikin 'ya'yan ya ce 'ya'yan tarbansa daga bawan nan da aka ɗaura da ubansu ya ɗaura wa fansa إن ذلك لا يجوز له من الولاء ai شيئا wannan ba zai tabbatar masa komai ba daga walicin ya rage ya rage wa bawan ne abin wani abu da yake bin sa ولو كانت أتاقته da a ce ko haka din yanci ne نسبت الولاء لمن Da walicin منهم من رجال ya tabbata da duk wanda ya yanci daga cikin su ko nan miji ne ko mace قال مالك imam malik yace ومما يبين yana daga abin da zai kara fito da wannan fili kuma أنهم إذا اعتقوا cewa su idan ɗaya daga cikin su ya yanta nasa rabon ثم عدد المكاتب sannan mukatabin ya gajiya لم يقوم على الذي اعتق نسيبه ba a cewa a kimanta rabo- ah, rabansa bisa wanda yake ya yantar wato a a ce a ki- a kimanta masa abin da ya saura daga mukatabin wanda yake ya yansa nasa rabar ehin a cikin katara mutum biyu ne suka ɗaura wa bawa nasu fansa ehin sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi ya yafi ko ya yanta nasa raban bayan an ɗaura fansa sai kuma shi mukatabin ya kasa biyan ɗaya wanda bai yafe ba a ya zamo ya dawo ba tun za a ce shi wannan wanda yake ya yafe ɗin ko ya yanta nasa raban ai sai a kimanta raban in ya so ya abin da ya saura daga mukatabin in ya so ya biya dan mukatabin ya koma da ba sabanin inda yanta shi ya kai tsaye tun farko
ولو كانت أتاقته da ko yanci ne tun farko ba ta biyo ta bangaren kataba ba قوم عليه ai abin da yake akwai za a kimanta tun da mutum biyu in sun mallaki bawa sai ɗaya daga cikin su kai tsaye ya ce ya yanta nasa bangaren shari'a a nan abin da ta ce a kimanta bawa kima ta, ta adalci in ya so shi wannan wanda ya yanta nasa rabon a ce ya biya ɗaya bangaren inda bai mallaka ba don bawan nan ya dawo gaba ɗaya da مم. حتى يأتيك في ماله har ya zama ya yanta a dukiyarsa كما قال yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من أعتق شركا له wanda yanta tarayya gare shi a bawa abinda yake nasa a bawa قوم عليه za a kimanta bawan gare shi kima ta adalci فإن لم يكن له مال idan bai da dukiya أتق منه ما أتق to shi wannan wanda ya yanta nasa raban ya zama ba shi da wata dukiya da zai biya in an masa kima to a sannan abinda shi ya yanta ya yantu abinda ya yanta ya yantu ɗaya ɓangaren ko na bawan sai ya ci gaba da zama a matsayin bawa قال imam malik ya ce ومما يبين ذلك أيضا yana daga abin da zai ƙara fito da wannan fili kuma أن من سنة cewa yana daga tsarin musulmi التي لا خلاف فيها wadda ba saɓani a cikinta أن من أعتق شركا له في مكاتبة cewa duk wanda ya yanta a tarayya wato ab- abin da yake ɓangaren mallakarsa a cikin bawa mukatabi لم يتق عليه في ماله ba za a yanta ba gare shi a dukiyarsa
ولو أتق عليه da ya yanti gare shi kuwa كان الولاء له da ai da a ce zai yanti gare shi sai ya zama wani cin ya dawo gare shi banda sauran abokan tarayyarsa alhali ko ba haka abin yake ba ومما يبين yana daga abin da zai kara fito da wannan fili أن kuma من سنة cewa المسلمين yana daga tsarin musulmi أن الولاء لمن عقد الكتابة cewa walici yana ga wanda ya kulla kataba wanda ya ya- ya- ce da bawansa kai in ka kawo kaza ka je in ka kawo kaza ka zamo da to walicin bawan nasa ne وأنه ليس لمن وارث السيد المكاتب من النساء min wala'il mukatabi wa in a taƙana nasiba hunna shay'un cewa ba wani abu daga mata daga cikin waɗanda za su gaji mai gidan ba- bawan da aka ɗaura wa fansa ba su da wani abu na daga wani cin mukatarun ko da sun ce sun yanta nasu raba mutum ne ya ɗaura wa bawansa fansa akan cewa bawan an ya kawo kaza zuwa wakati kaza ya zamo da sai Allah ya kaddara shi mutumin ya mutu ya bar 'ya'ya maza da mata to a cikin matan nan sai wata ta ce ita rabanta a bawan nan mukatabi ta je ya je ta bari ko ta ɗinta wannan ɓangaren to am- a duk da haka ɗin da ta yi ba ta da wani abu na gadon walicci shi wannan bukatan kamar kawai ce masa kyauta ne tsakanin shi da ita ba 'yan tashi ta ba tunda 'yancin ai ba nata ba ne na ubanta ne ubanta ne ya ɗaura fansa ita ko ba za ta yi a ce ta gaji waliccin nan daga ubanta ba 'ya'yansa maza su za su gada shi yasa duk da wannan kyautar da ta yi wa mukatabin ba ta da komai a cikin waliccin mukatabin inna ma wala uhuli a walicinsa zai kasance ga 'ya'yan mai gidan wanda suke maza 'ya'yan mai gida maza su za su kaci walicin mukatabin nan au asabati ko a zubansa daga maza in bai da 'ya'ya maza in kama yana da 'yan uwa shakikai su za su gada su za a ce su gaji wannan raba
ba la yajuzu min iti min itikil mukatabi abinda bai halatta daga 'yanta mukatabi qala malik imam malik ya ce idza kana alqawmu jami'an fi kitabatin wahidatin idan mutane gaba ɗaya suna cikin ɗaura fansa ɗaya lam yuti sayyiduhum ahadan minhum ba daidai ba ne mai gidansu ya ce zai yanci ɗaya daga cikinsu duna mu'amaratin a salihi ba tare da yardar abokansa ba alladhina wanda suke tare da shi shi wanda za a yanta din a kataba mutum ne yana da bayi uku da zaidu da amru da bakaru sai ya haɗa su gaba ɗaya ya ɗaura musu fansa to bayan ya ɗaura musu fansan sun fara biya mai gidan bai da damar ya ce bara ya ware zaidu a cikin su ya ce ya yanta shi ma gaba ɗaya ba sai ya kawo fansan ba sai inda yadda amru da bakaru saboda ta yi mai gidan gani yake in zaidin yana tare da su za su iya biyan katabar gaba ɗaya su yanci su uku to amma yanzu yana ganin in zaidin baya tare da su da abu da bakar ba za su iya biyan katabar ba shi yasa ake so ya musu makarkashiya a maimakon a waye gare su ukun sun yantu ya zamo ɗaya ne take yanta a cikin su Na'am.
shi yasa aka ce ba za a yarda da haka ba sai in amru da bakaru sun ce sun lamunta
wa in kanu sigaran idan ƙanana ne falaysa mu'amaratuhum bi shay'in wannan shawara su ma ba komai ba ce idan sauran ƴaƴa ƙanana ne wa wanda ba su isa su yi aiki ba balle har su biya to wannan ko ma sun ce sun yarda ba za a yarda da yarda ta su ba inda anan abu ɗaya yake a fili shine yana so mai gidan yana so su su ci gaba da zama a cikin bauta yana ganin wannan babban da yake cikin su zai iya kokari ya biya duka tabar tasu ah, su zamo duk yaya to shi ko baya son haka yake so ya wani bita da kulli ne ce ya'yanta babban wala yajuzu zalika alayhi wannan bai halatta gare su wannan ko sun yi bai shige musu ba bai hau kansu ba na'am qala imam malik yace وذلك Abin da ya sa aka faɗi wannan maganar- ربما كان يسعى على جميع القوم ta yi shi wanda za a yanta din shi ke kokari ga baki ɗayan su ويودي عنهم ya zama yana biya musu fansar tasu لتتم به أتى قد dan a ƙarshe su zamo ƴaƴa فيعمل السيد إلى Shi mai من gidan- يودي عنهم ya yi kokari ya nufi zuwa wanda shine yake biya musu وبه wanda da sababinsa ne za a samu su tsira daga bauta فيوتقه ya yanta shi فيكون ذلك ya zama haka ya gajiya ne ga sauran
نعم، وإنما أراد بذلك الفرل yana nufin fiko fiko ne da daɗi ga kansa da wannan a maimakon da su zamo ya'ya a'a ya rage فلا يجوز ذلك to wannan bai halatta ba zai shige ba bisa wanda suka saura وقد قال وقد قال رسول الله hakika da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la rara wala rara ba za a cutar ba ba za a yadda kuma a ki wani ya cutar ba وهذا wannan ko mafi أشد tsananin cutarwa ne nan yana daga inda imam malik ya kafa hujja da umumi magana wadda take ta zo amma akan matsaloli waɗanda suke hasai
قال قال مالك imam malik yace في العبيد game da bayi يكون da aka جميعا daura musu fansa gaba daya إن للسيد mai gidansu yana da damar ya yanta tsoho a cikinsu wanda yake kararre والصغير الذي لا da yaro karami wanda ɗaya daga cikinsu baya wani katabus a wajen biyan kataba wannan tsoho ne dama ba wani katabus da yake yi sauran waɗanda aka ɗaura fansan ne gare su tare da shi suke ƙoƙari to yanzu dai mai gida ya ware wannan ya'yanta ai ba wani abin eh abin da ma yake akwai su yi musu rage ne ko eh zai a duba a ga to nawa ne ya rage ko to ko kuma yaro karami wanda shi ma ba wani katabus da yake a wajen biyan kataba وليس عند واحد منهما حول wanda ɗaya daga cikin su ba taimakawa bai da wani ƙarfi a wajen ɗaura fansa كذلك جائز to wannan ya halatta ga mai gidan irin wannan ya halatta ga shi mai gida ranar kwanta shi ba ma za a fiye da bukatar
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin to alhamdulillah jiya an yi magana akan cewa da da aka gama babin salati ga manzo sallallahu alaihi nau'i na biyar akwai saniya na shida akwai raƙumi namiji nau'i na bakwai akwai taguwa ta macen raƙumi shine nau'i na takwas to wayannan su suka suka zamo iri takwas asnafin nau'o'i takwas badalun min hamulatan wa farshin wannan samaniya ta din badali ne daga hamulatan wa farshin min ra'ani sunai ne akwai biyu daga nau'in tumakai akwai rago akwai tinkiya shine zaune ne nau'i biyu zakarin wa unsa akwai namiji rago akwai tinkiya ta mace kenan a nau'i na biyu kenan wa min al ma'az sunai akwai kuma iri biyu a cikin nau'in awakai akwai bunsu namiji akwai akuya ta mace ma'azikin akwai kira'a biyu akwai ma'azi shine bisukuni akwai kuma ma'azi bilfati da fatar alkafa duk kira'o'in da guda biyun sabiye ne قل يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير لمن حرم ذكور الأنعام تارة ga wanda yake haramta namiji a cikin dabbobin nan wani wakacin wani wakacin ya ce ai namijin ne haramun kamar hamin din nan wai ina sara'ura wani lokacin kuma ya ce ta mace ce haramun kamar bahira ko sa'iba wanda sama zalika ilallah ya ce kuma wannan hukunci da ya zo da shi daga zuciyarsa ko daga wajen shaidan wai allah ne ya ce ai haka to yi masa wata tambaya zakarai ne harama in dai ka ce a cikin mazan akwai wanda yake harama to me ya illa haramci zama wasa namiji in dai ta fuska zama wasa namiji ne aka ce ya haramta to duk namiji ma sai ya zama harama sai a ce duk rago kenan bai halatta a ci namansa ba duk bunsuru bai halatta a ci namansa ba tunda da ragunan nan da bunsurayen nan duk sun yi tarayya a cikin siffar nan ta mazakuta ina rani wal mazi daga bangaren tumakan da bangaren awakan wannan ne mazan ne harama Allahu alaikum Allah ya haramta gare ku amil unsayin ko ko matan ne Allah ya haramta kamar masu cewa Allah ya haramta bahira ko sa'iba saboda matutakan ne kenan aka haramta in an ce haka ne kuwa sai a ce duk macen ma ta haramta duk wata tinkiya haramun ne a ci namanta tunda dai duk tinkiya mace ce haka nan duk wata akuya ma a ce ai ita ma bai halatta a ci naman ta ba tunda duk akuya mace ce an ce illa haramcin zamowa mace duk wa'annan ko mata ne an mashtabalat alaihi arham lusayn ta ya ce a ai dalili saboda zamowarsa ya fito ta mahaifar uwarsa mace don haka ne sai a ce kenan duk namiji ma duk rago namiji da dukkan su namiji haramun ne domin ko kowanne a cikin su ya biyo ne ta mahaifar uwarsa hakanan a ce duk tinkiya mace duk akuya mace ma haramun ne don kowace a cikinsu ta biyo ne ta mahaifar uwarta zakaran kana musa namiji ne ko mace na biyo ni bi ilmi ina bukata daga gare ku ku yi min bayani bisa hujja ku kawo hujja a nan tabbatacciya da za ta nuna dalilin haramci an kaifiyar ta tare misali daga kaifiyar haramta wannan in kun dusa da gida in dai kuna da gaskiya fihi a cikinsa alma'ana abinda ake nufi a nan min aina ja a tare daga ina ne haramcin ya zo bayan kana min kibalin zukurati in daga wajen zamowa namiji ne fa jami'in zukuri haram to za a ce ai baki ɗayan mazan ma sun zama haram awil unusati in an ce a'a ta wajen zamowa mace ne to fa jami'ul inasi sai a ce duk baki ɗaya matan ma haramun ne a wishtimalin rahimi in ko an ce haramcin nan ya zo ne ta cewa an biyo ta mahaifa fazzauja ne ya zamo da mazan da matan duk haramun ne rago namiji haramun ne bunsuru namiji haramun ne tinkiya mace haramun ce akuya mace haramun ce domin aina tasisu shi yasa ta ina ne kuka samu hujja ta fidda wani a cikin mazan ku ce haramun ne sauran mazan ku ce ya sun halatta ko ku fidda wata a cikin matan ku ce haramun ce cin namanta amma sauran matan duk sun halatta wal istifhamu lil inkar istifhamu na inkari ne wannan anan qur'ani yana koyar da bayan Allah jaddalu yadda za a kafa hujja akan mai taurin kai wanda yake yarda da gaskiya to a tsaya a yi masa bayani akan abin da ya tafi a kai menene hujjarsa ta ina ya samo hujja kuma a wannan ayar akwai abin da malaman usulul fiqh suke kira as-sabr wat taqsim as-sabr wat taqsim a dubi sifa a dubi baki ɗayan sufofi na wani abu da aka bashi hukunci sannan a ware a cikin sufofin nan wacce ce za a zama ta dace a ce a kanta ne aka gina wannan hukunci kamar a nan wata sifa ce ta dace a ce a kanta aka gina hukuncin nan na haramci zamawar mazakuta ko ko zamawar matuta ko ko fitowa daga mahaifa duk dai gaba daya ba daya a ciki da za a ce ta dace a ce a kanta aka gina hukunci don ko an faɗa to haka din zai bayi zuwa ya zamo an yi banna a ƙarshe saboda ko akwai wanda ta tarayya da ita a wannan sifar alhali ita ba a bata wannan hukuncin ba za a samu wanda yake an yi tarayya ta yi tarayya da ita a wannan sifar amma ba a bata wannan hukuncin ba kaga ko kenan in ya zama sifa za ta zo amma hukunci bai zo ba to a za a ce wannan sifar wata dace a ce ita ce illar wannan hukuncin a wani waje ba shi yasa nan an yi amfani da wannan bangaren wanda ɗaya ce da ɗaya ne daga hanyoyin da ake kira masalihul illati hanyoyin abu a gano illa a wasu rubuni wanda wasu masu ke cewa gaba ɗaya wannan bangaren masalihul illati dinnan sanin sa ya fi komai wuya a cikin usulul fiqh masalihul illati dinnan bambance shi ya fi komai wuya a usulul fiqh gaba ɗaya to wa minal ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من البقر السنين هكذا أنسى مديري بي أشار أفيسا نمجي أفيسا نيامتي ومن الإبل السنين أفيري بي أراكم akwai raƙumi namiji akwai taguwa ta mace domin da bakar su ne akwai iri biyu ma a shanu akwai sa namiji akwai saniya ta mace an samu hudu kenan a me yasa a cikin irin wannan kusan ware wani namiji ku ce haramin ne ko ku ce ku ware wata mace ku ce haramin ko ke ne da su a zakara ne harama wani sana wata'ala ya haramta abinda yake ya shafi maza ne maza kuta ce illa haramcin in an ce ba za ku tace illa haramcin sai a ce din rakumi namiji ma haramun ne haka nan duk sa namiji haramun ne tunda kowanne a cikin su ya yi tarayya a cikin zamowarsa namiji ashe sai a ce ya haramta kenan aulin sai ne ko ko a illa haramcin zamowa mace in an ce zamowa mace ce illa haramcin to sai a ce eh shi kenan ya zama taguwa wato ta mace raƙumi haramin ce haka nan saniya ita ma haramin ce sai haramci ne zamo ya haɗa kenan din mata an mashtabalat alaihi alhamdu sai ko ko illa haramcin shine zamo wasu sun fito ta mahaifa ta bayafar mace in kuma an ce wannan ce illa haramcin to zai bayar zuwa a ce duk raƙumi namiji haramun ne duk sa namiji haramun ne duk taguwa ta mace haramun ce duk saniya ma ta mace haramun ce tunda duk waɗannan sun yi tarayya a wajen fitowar ta mahaifa a an kuntu sha da ko ko dai a Allah ya kira wani taro ne da ku kuna wajen ne Allah ya ce wannan ya haramta kun yi wani taro ne da Allah ko ko Allah ya aiko wani ne zuwa gare ku da yanzu ku da haramcin haka ta ina ne kuka samu haramcin nan ne dai idan kuna nan ne huruwar kuna nan ne zuwa sabu lau bi hada ku sai Allah ya mace ku da wannan attahari mai haramtawar ba ta mutu zalika kun dogara da haka ne Allah ya kira ku ne wani taro da ku na musamman wanda ya ce daga yau ya hana ku kaza shi yasa kuka zo kuka bayyana wannan an yi haka la ko daya ba ɗaya daga cikin wannan shi yasa duk hanyoyin da za ku rufe wannan haramun ne ba ku da wani shari'a ya bayyana cewa kuna faɗa ne da sanin zuciya kuna fatar da kanku kuna fatar da bayan Allah ta fuskar bin sanin zuciya bal an tuka zuwa fi duk da awar da kuka haɗin ya tabbata ba ku da gaske kama da zulam waye ya fi zalunci la a hada a zulam ba ɗaya wanda yake ya fi zalunci mai wani tara ala lafiya wanda yake kirkar ya dangana ga Allah misali da wasu abinda Allah ya halatta ya yi da'awar cewa ai haramun ne abinda yake Allah ya halatta ya ce ai haramun ne haka nan ma kuma kishiyar haka abinda Allah ya ce ya haramta ya ce masa halal ne shi yasa duk wanda yake za a tambaye shi a addini abu kaza halal ne ko haram to an kai shi mafa lalle ya zamo yana da mafita in ya ce halal din ne to ina hujja ta halarci in ya ce haram to ina hujja ta halarci kai ya ce zai bi ainihin son zuciyarsa ko wani tsari nasa na ya halatta ko ya haramta ya zamo lalle yana da hujja tabbatacciya akan halaccin ko akan haramci shi yasa magabatan malamai ko da abin da yake ma ga hujjar tasu akan halaccin ko haramcin amma in ba nassi ne ya zo da halattawa ko haramtawa ba in za su faɗi halaccin nasu ba sa gaggawa su ce halal ne sai zai su ce ina hangen dangane da bayanan da aka yi to ta yi ba laifi ga wanda ya yi amfani da shi amma ba su fito kiri-kiri su ce ai kaza halal ne ba ko kuma abin da suke ganin haramcin ga hujja ta bayyana gare su akan haramcin amma dai da yake Allah bai fito kurkuru ya ce kaza haramun bane sai ce to ina ganin kaza dai a kauce ya fi saboda dalilai kaza da kaza amma sai haramun ne kaucewa su saboda gudun kai ya zama sun yi wa Allah kariya wala taqulu lima tasfu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun din mai bugan kirji ya ce Allah ya haramta kaza alhali idan da za ka tambaye shi me ya hujja ko idan Allah ya faɗa baro baro cewa kaza haram ne ko ya ce Allah ya halatta kaza amma da za ka tambaye shi to ina ne Allah ya ce kaza halal ne kana da hujja a kai ba zai iya kawowa ba waye kan ya ɗora kansa ya kai kansa inda ba zai raba ba inda lazina furuna ala lalata la yuqulu ba ɗaya wanda ya fi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah ne wurin lannas da ya ɓadda mutane bi gairi ilmi ba bisa hujja ba alhali bai da hujja akan abin da yake faɗa inna Allah la yahdi qawla zalim ubangiji ba ya shigar mutanen da suke azzalimi wal ma'ana abin da ake nufi la yuhiru allazina ta'addaw hududallah Allah ba ya shigar wa'annan da suka ketare iyakokin Allah bit tahlil da halatta abin da Allah ya haramta wata harimi ko kuma haramta abin da Allah ya halatta to ba zai dora su ba ila siradin mustaqim zuwa hanya madaidaita sabiqi shahida domin su kan ya tabbata cewa tun farko Allah ya kaddara su taɓaɓɓu ne shi yasa ai suka zo suna gaba gada a addinin Allah ba daidai ba ne a ringa gaba gada a addinin Allah da abin da za a faɗa da sunan addini to a shaka zanzan a ko'ina a faɗi magana da ba gaskiya ba ba daidai ba ne ko a lamarin duniya amma ba inda abin ya fi muni irin wanda yake ya faɗa abin da ba daidai ba a addinin Allah a lamarin duniya an faɗa abin da ba daidai ba ta yi ba a yi ɓanna babba amma duk girman ɓanna bai kai ɓanna a addini ba ta misali wannan injiniya ne na jirgin sama ko ga wannan part na jirgin sama wani bangare na jirgin sama wanda bai dace amfani da shi ba amma ya karya ya ce ya dace ya sa jirgi ya sama da mutane ya faru ba su sahara ya ya yi babban laifi halakar da rawuka ya yi babban laifi ne man ka tana nafsan bi gari nafsi na fasarin filari faka an ma ka tana nasa jami'a kuma na haya faka an ma hayan nasa jami'a amma wannan ɓannan duk muninta ba ta kai kamar ɓanna a fuskar addini ba sa mutane suna abin da ba daidai ba a addini alhali su suna ganin suna da madafa za a doso ka da tambaya ta addini tana gaggawar bayarwa da sunan ka sani ko ka iya duk dai abin da za a faɗa a yi da kabba kabba a yi an san hujja a yi ana da hujja yadda ko an tsaye ka me dalilin ka akan faɗa kaza ba dalili kuma dalilin nan tabbatacce ne ka tabbatar da shi to wannan kan ya so kuma an yi da kular abinda aka yi da kuskure ya tunda mutum duk yanda ya kai duk yanda ya kai ba mamaki ya kuskure domin an yi da kuskure a sannan sai ya zama ma ko da an yi kuskuren lada za a sa minista hada fa a saba falahu a jirani ko minista hada fa a kada falahu a ba ba cewa aka yi abin istihadi ba amma dai cewa aka yi istihadin wanda ya amsa istihadin bazulu wanda istihadi shine bazulul mukallafin wus'a fi ma'rifati hukumin shar'i mujtahidi wanda ya amsa sunan mujtahidin wato ya sifanci da disfofin da ake bukata daga mujtahidin ba dan karambani ba ya ba da iyaka kokarinsa iyaka kokarinsa a wajen gano hukunci na shari'a yasa hukuncin da za a tambaye shi ya zama yana bukatar sai ya kwana ɗaya kan ya binciko to ya haƙura ɗin ya kwana ɗayan ya binciko ya ba da amsa kai ya ce shi lalle nan faɗa nan faɗa nan gamawa ana faɗa masa nan take zai iya ba da amsa wanda sai ya yi kwana biyu yana mabukuntan hukunci ya bari sai kwana biyu in an masa tambaya da faɗa ka bari sai na binciko wanda sai ya yi wata ya bari a yi watan tukuna kai ya ce a'a zai gaggawa nan take sha da gamawa ake cewa ya ce ai shi ma haka zai mai da shari'ar Allah shari'ar Allah ta wuce haka shi ya sami yin magabata a tsawon da za a yi watan bayan shekara bai gano amsar ba ko sai bayan shekara ya gano amsa ya fito ya faɗa shi ya sa hadda mutane dai ba bisa hujja ba ba daidai ba kulla a jibi قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ko malamai da yawa suka ce wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka a game da abin da aka haramta ta fuskar abin da ake ci ita wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka da bayyana cewa abu kaza da abu kaza Allah ya haramta su wanda a wannan aya an lissafa abu hudu da aka ce haramin ne to kuma bayan nan ita ayar ta zo da siga hasar cewa gaba daya a cikin ni dai abin da aka yi min aike da shi ko ba wani abu wanda yake haramun in ba wannan abubuwan da aka faɗa ba to kuma bayan nan sai aka samu wasu dalilai musamman a hadisai wanda suke haramta wasu abubuwa wanda su ba a faɗa a nan ba to su ya hukuncin to shine nan gaba za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala lamma alzamahum lahu hujjata yayin da yanzu da inda ubangiji ya lazanta wa kafirai hujja da cewa haramcin min inda an tusim min indi anfusihim ya zo ne ta gaban kansu sun yi harancin ne gaba gaɗi ba su tsaya neman hujja ba ba su tsaya wajen komawa ga wanda shine yake da haƙƙin haramtawar ko halattawa ba wanda shine Allah Allah shi ke da haƙƙin haramtawa shi ke da haƙƙin halattawa abinda Allah ya ce haram ne ya zama haram dole abinda Allah ya ce halal ne to yana nan a halal ɗinsa dole amma su a nan sun haramta ne ta gaban kansu sun yi gaba gadi ne na min indillahi ba daga wajen Allah ba ahabaran sai ubangiji ya ba su labari da abin da haramcinsa ya tabbata daga wajen Allah wannan ya zama natija natija ne na abin da ya gabata fa'idar duk bayanin da aka yi kenan a baya kamar irin yadda malaman mandiki ne suke faɗa bayan kayi tarkibul ashkal sai natija ta zo ko bayan kayi tarkibul shakal sai a ga natija to wannan kamar natija ce ta maganar da aka yi a baya tunda dai an tabbatar muku da cewa ba fa wanda yake da rama halarci ko haramci kuma ko dinan in ba Allah ba ko dinan kuna da kuna halartawa kuna haramtawa to bayan da abin yake gaba ɗaya maganar da yake ta zo daga Allah abinda Allah ya aike da shi ba wani abu wanda yake haram in ba waɗannan ba abinda ake nufi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce ga kafiran makka ni ban samu muharram wani abin haramtawa ba a cikin abin da Allah yayo aike da shi zuwa gare ni wanda shine qur'ani la ajib ban sami muharrama wani abin haramtawa ba bima uhiya ilayya a cikin abin da aka yi ake gari da shi zuwa gare ni ban sami shay an muharrama wani abu abin haramtawa ba ba kuma fasuro ya nuna cewa a nan yana daga inda aka shafe man'uti amma aka banna a tinsa shay an tin shine man'uti muharraman shine na atin an faɗa cewa kowanne daga cikinsu akan shafe ko da yake a shafe shi na atin kaɗan ne a shafe na ati kaɗan ne a shafe malbutin ya fi yawa kamar irin yadda ya zo a nan yadda ibn malik yake faɗa a fiyarsa wa ma min al malbuti wal nati wa qil yajuzu hasbuhu wa fil nati yake ban samu wani abin haramtawa ba ala da'i ala da'i bisa mai ce ya damuhu da zai ci duk wanda zai ce wani abu a cikin wannan ne ban ga wanda aka ce ai haramun ne kai ya ci ba in ba waɗannan da za a faɗa ba illa an ya kuna sai fa idan abin ya zamo a nan akwai kira'o'i guda biyu akwai illa an ta kuna da ta kenan akwai kuma illa an ya kuna da ya wanda dukkaninsu kira'o'i ne sarriye sai fa idan ya zama mai tatar mushe ne bin nasri wa fi qira'atin bi rafi ma tataniya illa ya kuna mai tatun ya zama kana din tambaci shi yasa gaba daya sai a ce qira'o'in anan sun kididdiga amma wahashi yace ya wato abin da yake anan akwai illa an yakuna mai tatun ko kuma la an takuna mai tata sannan kuma illa an takuna mai tatun cewa ba ma'addata niyyati ba ne bauka niyyati ne shi yasa ya zama kira'o'in guda uku ne wanda dukkaninsu sarkiye ne inda ya ne tutayi mai tata ɗin wato ya zo da nasiba haka nan ma da ta shi ma mai tatan ya zo da nasara akwai kuma kira'ar ba ya kira'ar wato ya kuna mai tafin sai dai akwai kira'ar ta kuna mai tafin ya zama kana din tammaci ya sa mufassir ya ce ba kaunin mufassir am muhashi ya ce ba kaunin mufassiri wani mai tafsiri da ya ce bi kira'ar bai rabi ma ta tali ya ce sabbu kalamin wasawabu alfauqaniyati ma alfauqaniyati وهذا الاستثناء وانا استثناء ان aka ce illa an yakuna yasu an yakuna muttasilan ta yi zama muttasili ne bi tibari umumul ahwal a da duba da gamawar hala ko da rago ne ya yi mushi ko tinkiya ce ta yi mushe ko sa akuya ko dan akuya ko saniya ko sa ko ragumi a, ko taguwa ta mace suka yi mushe to wannan duk da cewa an halatta cin waɗannan dabbobi amma in sun yi mushe to sannan ya zama haram a nan kenan in an fassara da haka istisna'in ya zama muttasili ta yi kuma istisna'in aw munqadi'an ta yi zama munqadi ya na mustasna min muharram wa huwa za wa mustasna kaunuhu mai tata wa huwa ma'ana daga in ya zama shi mustasna zati zati ne mustasna minhu zati ne mustasna minhu zati ne jiki ne shi ko abinda aka yi tawo din ma'ana ce shine zama wasa mushi mushe nan zamowa mushe ba jiki ba ne ma'ana ce siffa ce da take saukarwa jiki a ce wannan jikin mushe ne wannan jikin mushe ne ba mai rai ba shi yasa ma'ana ce ba zati ba shi yasa sannan ya zama istisna'in munqadi ne kenan a gisa min jinsin mustasna min wato an fita shi daga jinsin mustasna min wato in kaga abin da yake haramun to wanda yake mushe wanda yake mushe shi wannan haramun duk abin da ya mushe ai haramun illa iyaka a nan akwai hadisi mashhuri shine akan kogi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa dahuru ma'uhu al-hillu maitan shi kogi shine abin da yake ruwansa mai tsarkakewa ne haka nan kuma dabbar da ba ta rayuwa sai a ciki ko ta mutu to wannan ɗahira ce ko ta mutu ɗahira ce kuma kamar wajen malikawa dangane da wasu dalilai sun tafi akan cewa kamar ƙwarin ƙasa wanda yake ba su da jini ba zati ko da sun yi mushe wannan gawar ta su ɗahira illa iyaka wannan ana magana ne a babin tsarkaka ko najasa zamuwa akwai tsarki ko akwai najasa su a wani su malikawa da wani kwaro na ƙasa wanda ya haɗa har irin su kyankyasu gizo-gizo da makamantansu matuƙar dai ba wanda yake yana da jini bane ko ya mutu to ɗahiri su a wajen su illar a ce mai rai ya zama najasa shine a ce yana da jini ba zati duk abin da yake yana da jini ba zati to in ya mutu ya zama najasa mushensa najasa ne in ban da mutum in ban da mutum wanda shi aka ware a zancen da ya fi shura a wajen su shine baki ɗayan jinsu mutum ko da kashi ne ko da gawarsa ce ɗaya ce amma akwai kauri da cewa a'a cewa mushin mutum ɗahiri ne to ya tsaya a kan annabawa yadda za a gani iziya ya tafi a kai ko mai iziya ya tafi a kan cewa gairar an biya in ba annabawa ba to da jasa ne to amma wannan kaurin ba shi ne ya fi ƙarfi ba a masabar malikawa masabar su abin da ya fi ƙarfi shi ne cewa karama da allah ya wa mutum tana nan tare da shi da halin yana da rai da halin yana mushi shi ya sa mutum yake faɗa kasar izamin mai yace ka kasar yi hayya a karya kashin mamaci bayan mutuwarsa kamar hukuncin a karya kashin nasa ne yana da to wannan kenan ne a mushe na dabba ta ruwa dabba da ba ta rayuwa sai a ruwa ko da za ta iya fitowa tudu ta dade kamar dorina ko kada to mushen su ɗahiri ne kuma ya halatta a ciki ya halatta a ce wannan hadisin wata ruhu ma'ahu alhillu mai tattaru wanda malik da shafi'i da imam ahmad da masu littattafan da hudu sun fi da shi kuma buhari ya ce hadisi ne ingantacce inda almajiransa tun musu ya ruwaito daga gare shi ya yi tasisin mai tattaru audaman masura ko kuma jini wanda aka zubar wato jini ma'ana zubar da shi ya zamo ya rabu da wajen da yake jinin da ya rabu da inda yake to ya zama abin zubarwa ina safi da السب ne wa sailani shine farara a wasan zubarwa wanda mul masfur jini abin zubarwa ya jikin najasa ne da baki ɗayan dabbobi ko da daga kifi ne amma akwai inda shi sawi zai kawo akwai sabani har yake faɗa cewa jirgiri malamin su sai wa amadin jirgiri ɗaya daga gaggan malaman malikawa kuma ɗaya daga cikin gaggan sufaye musamman a dariƙa halwatiya ya faɗa cewa yana ganin jinin kifi kamar ba da nasa ba ne don kuwa ya faɗa kalmar da za ta ko magana da za ta rubuta ta wayanda suke ganin cewa jini da ya bar inda yake na daga kifi na jasa ne za su yi fatuwa da cewa da za a ringa tsira kifi a ringa tsira kifaye a tsira wannan sannan a tsira wannan ai ba makawa jinin wannan zai gangaro ya shiga cikin wannan ashe shi wanda jinin wannan ya shiga cikinsa ya sha najasa ke sai a ce me tunda najasan nan da maifanta ta cuɗanye shi ya zamo najasa shi ma gaba da ko ba a ci ba kenan to amma shi dirjiri da wasu gaggan malamai na malikawa na daga baya suka ce a'a wannan ko kaɗan ba za a yi hukunci da najasarsa ba za a yi hukunci da cewa ɗahiri ne shi sawi ya kawo wannan a wani wajen ko da yake a nan bai kawo wannan maganar ba to ko da daga kuda ne wajen abu hanifa shi kifi gaba ɗaya ma bai da jini ya ce ai wannan abin da yake tare da shi ba jini ba ne ko da an gan shi ja me yasa bi dalili annahu izanu shifa dalilin cewa idan ya bushe tsara a biyara sai a ga ya koma fari jinin kifi in ya bushe farfari yake ba kamar sauran jinin abubuwa ba wanda ko a ga ya yi ja ko ya koma baki-baki to bihi lafi gairi saɓanin jinin da ba faranya yake ba kalkabidi kamar hanta wato hali da saifa hanta jini ne amma ba mai faranya ba sai fa jini ne ba mai faranya ba in ji wasu malaman bai nau ma ɗahira na shi za a kunce da tsarkakarsu saboda abin da ya zo a hadisi an halatta mana mushe biyu manzo sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mushe biyu da yake an halatta mana cin su duk da cewa mushen ne haka nan akwai wani jini guda biyu da aka halatta mana mushen biyu shine duk dabba da ba ta rayuwa sai a ruwa kamar kifi mushen kifi ya halatta a ce wal jaradu sai kuma fara an ta mushi wal kabidu jinin biyu kuma su ne hanta da kuma saifa amma wajen malikawa suka ce ai wannan hadisin ba hadisi ne tabbatacce ba shi yasa gaba ɗaya malikawa ba su yi aiki da hadisin nan ba suka ce da saifa da hanta ba jini ba ne saboda shi jini ai yana da wata al'ada ko ya ture in ka zuba masa tafasasshen ruwa sai a ga yanar ki sai fa kuwa ko hanta don ka sa musu tafasasshen ruwa ba za a ga sun narke ba sai dai su dahu kuma sai dai da su dahu da bukatar ci a ci ko sannan amma dai ba narkewa suke ba amma shi jini in dai jini ne duk yadda ya ture kana zuba masa tafasasshen ruwa sai ka gadi ya narke ya zagwanye gaba daya ashe kenan da hanta da saifa ba jini ba ne dangane da kifi suka ce wancan hadisin ya wadatar tunda ya fi wannan shi tabbatacce ne dangane da fara kuwa suka ce ba makawa in za a cita sai an yanka ta ko an mata abin da ya tsaya matsayin yankan yadda mai motarsa ke fada wabtakara na haul jaradi laha fa kamar fara ina bukata ga yanka amma yanda ake yankan shine ai mata duk wani abu da an san in an mata ba za ta iya rayuwa ba a yi da niyyar yanka in an yi kama a cire mata fuka-fiki an cire mata fuka-fiki ko da bata mutu ba nan take to ba makawa mutuwa za ta yi a ƙarshe ba za ta iya rayuwa ba to aka cire mata fuka-fiki da niyyar yanka ya halatta a ci amma haka kawai ita da kanta ce ta mutu to wajen malikawa ba a ci ba farar da take ta mutu wajen malikawa ba a ci ba amma wajen shafi'awa su da suka yi aiki da hadisin nan suna ganin a ci shi yasa nan yana da yake daga guraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin malaman fiqh saboda sabani akan hadisi asbabu hulfil ulama samaniya min hal qira'atu atal tadriya wal hulfu wa shakku fil hadisi ko kwando a hadisi wannan su ce ingantacce ne wannan su ce ba ingantacce bane wajen malikawa wannan hadisin ba ingantacce bane shi yasa ba za ta yi a kafa hujja da shi ba wajen shafi'awa ko suka ce ingantacce ne a kafa hujja da shi malikawa da suka ce ba a kafa hujja da shi ba suka ce ashe batacciyar fara ba a ci ba shafi'awa ko da suka ce a ai a kafa hujja da shi suka ce ai batacciyar fara a ci to audaban masu aula hama hinzir ko kuma ya zamo nama ne na alade naman alhinzir wannan haramun ne fa innahu domin shi nama na alade naman alhinzir risun cuta ne malamai a yanzu sun gano cewa akwai wani nau'i na tsutsa tsutsa nan ba ta rayuwa sai a jikin alhinzir sai a naman alade wadda ita wannan tsutsar tana iya shiga jikin mutum kuma ita tana da wani abu ko ta mutu in ta ji sanyi dawowa take yasa dan ka ce ka dafa naman alhinzir din ai ya tafasa dutsar ta mutu don ta je jikinka in ka ci a cikin naman dawowa take ga rayuwa eh malamai masana sun tabbatar da wannan shi yasa aka haramta shi naman alhinzir sauran dabbobi da yawa akan samu suna ɗauke da nau'o'in tsutsotsi wanda suke cutarwa ga ɗan adam amma su wa'annan tsuntsotsin in an dafa su sun mutu sun mutu kenan ba sa dawowa ga rayuwa amma shi wannan na alhinzir na jikin alhinzir bacci ce mutuwar ta kamar bacci ce da ya ji sanyi sanyi na jiki sai ya dawo sai ta dawo ga rayuwarta shi ya sa fa inna kore so shi ya sa wannan yana daga mu'jizar qur'ani abinda qur'ani ya faɗa a sanda ya faɗa dan adam ba wata hanya da zai iya tabbatarwa ta shi ilimin kansa amma kuma daga baya ya zamo aka gano haka din au illa an ya kuna fiska ko kuma ya zamo kangara ne abu na hudu abin da yake aka yanka bisa kangarewa wahilla an ja suna an kira suna ligari sunan da yake ba na allah ba yayin yankawa ai zubiha ala simi gairi ai an yanka bisa sunan wani Allah da za a yanka sunan wani aka ja aka yanka to shi ma wannan harabin ne ya gabata gare mu a wajen malikawa da a ce banasare zai yanka bisa sunan Allah da sunan annabi isa to malikawa suka ce a ci wannan yanka da an nasmallahi ya alu wa la yula alaihi don sunan Allah shi ke ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa wannan abu guda hudun su ne aka haramta famanin ƙurra wanda yake an bukatar da shi ila shaikin min zikira zuwa cin wani abu daga abubuwan nan guda hudu da aka ambata ba a kalahu ya ce daga mushen ne ko abin da yake bayan wayar bagin alhali ba mai kangara ba wala adil ba mai ƙetare iyaka ba takaddama fi suratul baqara ya gabata gare mu a surar baqara annahu fassara lana bagiya cewa mai tafsirin mu jalaluddin suyuti ya fassara bagi gare mu bil harij ala musulmi da wanda ya kangare wa musulmi idan wanda yake ya kangare wa musulmi ne wato tawaye ne wannan ne ya jawo ya fada wani hali har ya zama in ba ɗaya daga cikin abubuwan hudu ba in ba ɗaya ba daga cikin abubuwan nan guda hudu ba shi da wani abin da zai ci har ya rike rayuwarsa to wannan tun da kangara ce ya yi tawaye ne wa musulmi bai halatta ya ci ba sai dai ya duba daga kangarar tasa to sannan fa in ya tuba ne da yake da dama ne ci amma yana halin tawayan bai halatta ya ci ba sai ya bari ya mutu wanda me amfaninsa bayan ya kangare wa musulmi zala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi wanda ya zo muku alhali lamarinku yana haɗe haka kawai ya nemi ya raba kawunan to ba shi da magani sai ku kashe shi ku kashe shi kawai ya fi ku ƙyale shi har ya rarraba kawunan rarraba ai a gudu ce a ce an samu masu tawaye ai ba daidai ba ne wal'adiya ya fassara kuma shi mai ƙetare iyakar da kaji da mai fashi dan fashi don kowane daga cikinsu yana da mafita shi ne ya tuba idan ya tuba idan kowannensu ya tuba to ya iya ci daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu da aka faɗi haramcin a baya an yi bayani cewa akwai saɓani a game da shi wanda aka bukatar din yana da damar ya ci ya koshi wai ta zawa da hamma ya guzuri shi ne abin da ya fi shura a masabar imam malik mai risala ibn abi zaid yana faɗa wa la ba asalil muqarri an ya kula da mai tata waya shiba waya tazawwada minha fa in istagana anha raha ba laifi ga wanda ya shiga halin larura ya ci mushi in ba wani abincin in ba mushe ba kuma in ya ci din ya ci ya goshi saboda rayuwa da ba inda ba ta zama ta yi in bai ci ya ƙoshin ba ƙarfinsa ba zai dawo ba ta yi kuma a gaba kaɗan ya bukaci ya amfani da ƙarfin to ya ci abinci sama sama ya gamu da kura kurar da wani allah inda yana da ƙarfi zai iya maganinta zai iya ƙaɗaga sanda ya mata dukan da za ta ji amma yanzu rashin cikakken ƙoshi ya ci sama sama ne dukan nan ya gagare shi ya doke ta bata ji dukan ba ma saboda da 'yan ragowar yunwa tare da shi ba goma ya ce goshin baya tserar da kansa ai wajibi ne mutum da yadda zai ya kusa ya tserar da kansa ya yi a hibdun nafsi wajiba shi ya sa malikawa suka ce ya ce goshi don ta yi a bukaci goshin ba ma kuma kawai ya goshi ba tun da nan ya zo bai samu abinci ba sai mushen nan ta yi a gaba mushen ma ya gagara shi ya sa ya ɗiba ya guziri ya ɗiba ma ya guziri don ta yi a gaba ma mushen ya nema ya rasa nan ne ya rasa kome in ba mushen ba to a gaba ma ta yi mushen ma ya gagara iya sa ya guzuri in Allah ya sa ya samu abincin da ba mushe ba ya zuba ya zubar da wannan mushe shine mashurin masabar malikawa awo ya kata sira ko ko sai ya takaita bisa iyaka abinda zai toshe rayuwa abinda zai zamo dai akwai abinci tare da shi yanda yunwa ba za ta kai shi ga dallin mutuwa ba وهو مشهور مذهب الشافعي شيء مشهور مذهب الشافعي wanda ya bukatu gara bajin wala adin fa inna rabbaka hakika ubangiji gafur zai gafarta masa ma a kala abin da ya ci rahimun mai jin kai ne gare shi bihi zai ji kansa wai na ku ma zukira bis sunnati kullu zinari an faɗa a baya cewa su wa'annan su ne wanda nassin ƙur'ani ya zo da haramta wannan sura suratul an'ami madaniya ce am makiya ce makiya ce a makka aka saukar da ita tun kafin hijira annabi aka saukar da ita sai bayanin haka sai ga sura madaniya ma wadda ita ce suratul baqara ta zo da cewa inna ma harrama alaykumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi ta sake maimaita irin abin nan da sura makiya ta kawo to wannan yasa aka samu sabani tsakanin malamai ganin cewa ga wasu hadisai da suka zo da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wasu nau'o'i na abinci kamar cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an akali kulli zinabin min as-sibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga cin duk wani abu mai fika daga sakoki shi yasa dabba ta daji da take tana da fika tana cin nama to bisa wannan hadisin ya zamo haramun ne a ci naman haka nan wani hadisin ya zo da cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuli kulli zimi khilabin min ad-duyu manzo Allah ya hani daga cin duk abin da yake yana da kamborai a cikin tsuntsaye ashe duk tsuntsu mai kamborai irin su shirwa su shaho duk mai halatta a ci makena to yaya hukuncin yake a nan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai a mazhabar malikawa akwai zantuka biyu akwai cikin almajiran imam malik da suka ruwaito daga gare shi cewa ai cin mai fikar daga dabbobin jejin ko cin mai kamboran daga tsuntsayen haramin ne amma akwai wasu cikin almajiran imam malik da su yadda suka ruwaito daga gare shi ne cewa karahiya ne wanda ruwa su ita tafi shuhura saboda mutanen yamma ne yadda na biga tarkalawi yake faɗa a masaurin imam malik galibin an samu saɓani tsakanin ruwar imam malik na yamma da almajiransa na gabas to an furin jayar da abinda su malaman yamma almajiran imam malik na yamma suka ruwaito wa rajjahu ma shahara al-mughariba wa shamsu bil mashriqi laysat gariba wa rajjahu ma shahara al-maghariba a malikawa masawar malikawa suna da wata ka'ida in an samu sabani tsakanin ruwayar almajirar imam malik na gabas da na yamma to sun fi rinjayar da ruwayar na yamma don gaggan almajirar imam malik da suka yi shura da tsayawa da bigo bayan sa na yamma ne irin su dan kasim irin su abdullahi wahabi irin su ashabu irin almajiran su su su hululu su abdul malik ibn habib sun fi shura da tsayawa da bigo bayan imam malik amma malaman iraq su waye su shine cewa haramun ne sauran masabobi ba suka ce a aji wa'annan ma haramun ne shine shi mufassiru ya ce wai yulhaqu bima zukira bi sunnati kullu zinat an riskar da dukkan mai fika mina sibai daga dabbobin jeje da wannan shi ma haramun ne fassabu'in kamar zaki wa rabu'i da siyaki wa sa'alabi da dila wal hirri da kyanwa ta zaji wa zi'ibi da kura duk wa'annan haramun ne a wajen shafi'awa da sauran masabobi amma a wajen masabar imam malik akwai zancicika biyu wani shilan da kuma dukkan ma'abucin kamborai mini ɗaya daga tsuntsaye sassakare kamar shaho wannan sun da mikiya walwaɗi da jemagi وهذا مذهب الإمام الشافعي وأنا شين مذهب الإمام الشافعي وأما عند مالك أما عند الإمام مالك لكن أين البعيد يا أنا تأتي شين رواية سوما لمن يما wadda ita ta fi shuhura banda temaji shi cinsa karahiya ne akwai marba a cewa harama baki ɗan namun jeji karahiya ce ban da kare na gida da biri su wayannan guda biyan da kare na gida ba karen jeji ba karen jeji wannan ba wato ba haramci sai dai a ce karanci da biri to su wannan akwai zai cika guda biyu akwai kawai da cewa kare na gida haramun ne na musa biri ma haramun ne akwai kuma kawai da cewa a kare na gida shi ma dai karayya ne kamar da karen jeji yake ba haka nan bane shi ma karahiya ne amma da bakai da alfadarai da jakuna na gida wanda ya fi lura a matsabar imam malik cewa haramun amma abinda ya fi lura a matsabar imam malik abinda ya fi lura a matsabar imam shafi shine cewa doki ya halatta a tunaninsa dole ne gane ba alfadari ba alfadari haramun ne wani hadisi ya sa masa wannan rikawa da ta biyawa sun dace a kan cewa haramcin cin naman alfadari da cin naman jaki na gida inda aka samu bambanci shi ne a kan doki doki sun malikawa zancen da ya fi tura a wajen sa cewa haramun ne cin naman shafi'awa ko suna ganin a ayya halitta ce ba da mutu da aka yi garbaka da zuwa sun yi gafara ne da yawan da
cewa wai akwai wasu mutane da suke a duk shekara suke taron kwana uku amma ranar da aka gama taron na uku wai shugaban taron a shugaban taron yakan cewa wai yawa wasu mutane lamuni kan cikin za su gama zama Allah sallallahu alaihi wasallam wai na faɗa hakan shi ne tambayar da yake haka mun ya da daidai ne Allah ka ji irin wannan ai ba daidai ba ne ai ko wanda ya kai matsayi ne Maula Mushafira da Rai Zawo ta ana hannu yana faɗan cewa duk wani asirai da ke tsakanin ku da Allah ba daidai ba ne haka ku ringa ya musamman a cikin mutane iri daban-daban. In kai ne da almajirinka hafada kace ka lamunce masa ya gama zan Allah duk wannan wata magana ce daban amma a ringa fitowa cikin jama'a ana yi ai ya kai matsayin da ba daidai ba ai masu karamar ba tutiya suke da karamar su ba ai amma abu ta karamar na hakika ba tutiya suke da karamar su ba ya ba da bakan kala na.
magana ce maganin da aka Mm.
idan magani za a haɗa da shi shi ma in an ce haramun ne ana da musu haramci na sai in ya zama cutar ba ta da wani magani in ba wannan ba an tabbata Na'am.
ko kuma a sannan ya zama wani ruwa inda ana nema daga mutum ya kusa da cuta daga gare shi da hanyar ko ta samu ta halatta shi ke samuwa kuma suke cewa ya sani ma dai rashin bincike ne har yake sawa a ce ba a gano yadda za a yi maganin abu ta fuskar halarta abin da ya kare da tunda akwai hadisi da yake cewa inna allaha la yuzashfa'akum fi ma harrama alaykum na
na نصلي على سيدنا محمد الفاتح لما الحمد لله
na'am na'am bida yi bi ayyamin sai wato wannan abin ya tabbata sai na zama bida yi bi ayyamin a cikin mafi daɗin kwanuka bi jannati daibatin sai gani a cikin aljanna ɗaya ba madinar rasulul sallallahu alaihi wasallam wato zakaruha kaga an batan madina a gare ni ainihin wato alazzu ya fi daɗi indi a gare ni wa arsahu shi ya fi tabbata daga kurman dutse على رسول الله زد لي بأودة لسلئ فتوي لي روائه تومه على ala na'am ya rasulullahi ya manzon Allah jirli kai mun baiwa bi audatin da komawa zuwa maka koyaushe ka- li shar'in wato ainihin da wannan kwari na wato ainihin lambu wani lambu ne mai daraja a cikin Madina wanda akwai gonaki da lambuna da gurare na yawa yawa daga cikin sahabbai anan kowa yana da ainihin dan lambunsa a gurin fatuyini rawabihu wato ainihin ribobi ta ko ta zama hu wadda take takuduwa da kanshin daga sal'u ta zama ta gaishe ni ta ce mara baya ibrahim in yas إليك رسول الله أشكو فإنني أردني شؤون ميسوهن مؤرخ ilaika ya rasulullahi ashku ina kai kara ainihin ilaika zuwa gare ka ainihin ya rasulullahi fa innani cewa aradni shu'unan wasu abubuwa sun bijiro mun masu hunna shafar su muwar rihun me sa jiki yayi lakwalakwa ne wato zan karfin jiki na sai ya zama babu shi wancan uharriku na baya zagi tarihi kenan Na'am.
wannan muwarriku shine ma mai lakwalakwa din Na'am.
wancan ma'ana uharriku na baya can wasirtu uharriku ma'ana sa zan yi tarihi Na'am.
zan zama na rubuta tarihi Na'am.
wannan nabiyun shine masuhunna muwarrihu ma'ana kalma ce mai kama ɗaya amma tana da ma'ana daban-daban a luga Na'am.
wato mai sa jiki yayi lakwabba karfi ne وإني أستذكي لأرضي وأرتدي بأولياك يا ذا الغوث ما هو أشمخ wa inniya cewa ni astasqi ina neman shayarwa li ardi ga kasata wa artaji ainihin wa artaji ma huwa ashmahu ina kaunar abin da yake mafi daukaka ma ainihin bi uliyaka wato ainihin a aljanna illiyi na mazaunin ka ya rasulullahi ina neman mazauni a nan gurin ya zalga wasu ya mai wannan taimako
عليك صلاة الله ثم سلامه فإنك ملجأ الخلق إنك مسرف salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innaka cewa kai ya rasulullahi maljal khalqi kai ne mafakan nan ta dukkan halitta innaka cewa kai ya rasulullahi musriqun kai ne bai taimako عليك صلاة الله ثم سلامه فتجريك من ضوء المدينة كوله salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa tushriqu madinatu kaulahu madinar kaulaha ta zama ta yi haske ta yi tashin haske ta ɗaukaka min dau'il madinati daga hasken nan na madinar manzon Allah عليك مدى الأيام بدءا ومختما صلاة وتسليم بديب مغمه salatin Allah da amincin Allah madal ayyami tare da tsohon kwanaki bada'an a wajen farawa muhtaman da wajen cikawa ko su tabbata ga manzon Allah bidimin bidibin da turare mudan makun wanda aka cakuɗa su da soyayya Mm.
بل القلب هو بالعاجم محمد فهو منومي بالمرام المزيد رسولا من القلب القديم ملاله تهيأ فيه قادر المتردد قبولته مقرونة بزيادة بشير نذير قاتل خير مقصدي عز القديم جلاله جمال فيبدو بالجمال المجدد فقير قليل حامد ومحمد جواد كريم مجهول خير منشد وليس يرى من قامه الدار خالعا مدى الدار إلا ناله خير